بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير لهدي أشرند بقوي قوة ربيعنا الآخر shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 12 ga watan November shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kaset na 54 cikin jerin giyar kasusun kartin littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli wallafar al-Imamu Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Abdul Barri Namari al-Qurtubi Allah ubangiji ya gafarta masa Ibn Abdulbari ya rasu a shekara ta 400 ne da 63 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wannan littafi na shi daya daga cikin littafai ne masu muhimmanci game da karantar da ladubba na sana'ar ilimi da karantarwa Allah ya saka mishi alkhairi muna amfani da nuska ta Abul Ashbar Az-Zuhairi wanda ya tace abin da ya kiraya da suna Sahihu Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadlihi yana mana magana akan abin da ya shafi wato ka'idojin kafa hujja a cikin shari'a wato tsayuwa akan nassoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam masu inganci sannan kuma idan mutum bai samu wani abu da zai kafa hujja da shi a cikin alkur'ani ko sunna ba to babu laifi ya tafi zuwa ga ijtihadi idan shi malami ne ko dogara da ijtihadin wani malami ko kuma kiyasi akan ka'idojin shari'a sanannu to wannan ne maganar da yake yi mana zamu tashi a lambar gaba ta 1124 inda yace wa qala shafi'i rahimahullah al-imam shafi'i Allah ya masa rahama yana cewa wala yaqisu illa man jama'a alatil qiyas babu wanda ya halasta ya kutsa cikin magana ilimi yace zai dauki wata aya ya kafa hujja da ita akan wata mas'ala sabuwa ko ya ɗauki wani hadisi ya kafa hujja da shi akan wata mas'ala sabuwa shine kiyasi wato ga asali ga far'i sannan kuma ga hukunci a ɗauki wannan asalin a kafa hujja da shi wajen sanya hukunci akan wannan reshen a a kamar yadda hukunci ma duk wani abu da yake sanya maye da irin hukuncin giya misali yace to ba kowa ne ya halasta ya wannan aikin ba sai wanda yake ya hada alat wato yana da kayan aiki da apparatus da ake bukata na wannan aikin menene su wahiya da ilmu bil ahkami min kitabillahi sai wanda yake masanin hukunce hukuncen da ke cikin tafin Allah fardihi ya san abin da ke cikin alqur'ani na farilla wa adabihi ya san abin da ke cikin alqur'ani na ladubba wa nasikhihi wa mansukhihi ya san abin da yake wato kaza ya share kaza kaza kuma an share shi wa amihi wa khasihi zai bambance tsakanin a hukunci gama gari da hukunci keɓantacce wa irshadihi wa nadbihi zai kuma yi bambance tsakanin abinda qur'ani yayi nuni zuwa ga kwadaitarwa zuwa gare shi da kuma abinda qur'ani ya nuni zuwa ga mustahabbancin sa wa yastadillu ala mahtamala ta'wil minhu bi sunan nabi sallallahu alaihi wasallam sai mutumin da zai iya ɗaukan alƙur'ani in ya ga wata ayar take buƙatar wata fassara ya ɗauko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko maganar magabata ya fassara wanda zai iya wannan wa bi ijma'il muslimina sannan wanda zai iya fassara maganganun da ke cikin alƙur'ani ta hanyar wato sanya su a ma'auni na hadisai da kuma kawo maganganun malaman musulunci fa idza lam yakun sunnatun wala ijma'un fal qiyasu ala kitabillah idan mutum ya lalaba bai samu alkur'ani ba bai samu sunna da zai hujja da ita ba to sai bai kuma samu ijma'i ba to sai ya tafi zuwa ga kiyasi akan abin da ke cikin tafin Allah fa illam yakun fal qiyasu ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in bai samu abin da zai hujja da shi na kiyasi a cikin alkur'ani ba sai ya nemi kuma wani abu a cikin hadisi wanda zai hujja da shi fa illam yakun fal qiyasu ala qawli ammati salafi alladhina la yu'lamu lahum mukhalifan in bai samu a cikin alkur'ani ba bai samu a cikin hadisi ba sai ya tafi zuwa ga maganganun daukacin malamai waɗanda ba a san wani da ya saba musu ba aga wannan yana koya mana ka'idojin yadda ake mu'amala da a ilmanci farko za a nemi hujja a cikin alkur'ani duk maganar da za a yi in ba a samu ba a je a laliba a cikin hadisi in ba a samu ba a laliba a cikin ijma'i in ba a samu ba a laliba a cikin kiyasi in ba a samu ba a laliba a lalibu maganar wani malami wanda take abun dogaro wannan yadda ake harkar ilimi kenan ba harka ta hayaniya ko ta tashin hankali ko rikici ba wala yajuzul qawl fi shay'in min al-ilmi illa min hadhihi al-awjuhi aw min aw min al-qiyas alaiha baya halasta wani wata magana da sunan ilimi sai ta wannan fuskokin baya halasta wani tsoma baki a cikin harkar ilimi ya magana sai ta wannan fuskoki qur'ani sunna ijma'i qiyasi akan qur'ani qiyasi akan sunna kafa magana kafa hujja da maganganun magabata yace to sai ta wannan fuska aw min al-qiyas alaiha ko kuma abinda za a iya gwadawa da su in baka samu wannan kai tsaye bai zama to duk abin da zaka faɗa ya zama yana tafiya akan tafarkin da waɗannan maganganun suke bi to kaga kamar yadda faɗa tun farko wannan abin bai yiwa sai da ilimi na gaskiya wala yakunu li ahadin an yaqisa hatta yakuna aliman bima madha qablahu min as-sunani wa aqawil as-salafi wa ijma'in nasi wa ikhtilafihim wa lisan al-arab yace to kuma bai halasta ga duk wanda zai shiga yayi kiyasi dinnan sai mutumin da yake masanin abin da ya gabata wato sai yana da literature akan wannan matsalar da ake magana menene maganganun malamai akanta suwaye da suwaye suka yi rubutu akanta me suka ce ina aka kwana kaga shine al-ilmu an yakuna aliman bima madha qablahu min as-sunani na hadisai wa aqawil salafi waɗannan hadisai ne ke magana akan wannan mas'ala me malaman magabata suka ce a kai wa ijma'in nasi me ijma'in malamai wa ikhtilafihim me sabanin malamai akan wannan mas'alan wa lisanil arab kuma menene abinda yake cikin ma'anar kalmomin wannan qadiya a bisa abinda harshen larabci yake fada wato ya zama cewa duk mutumin da misali yanzu yana so ya magana akan bari mu dauki misalin qadiya ta al-istiwa daidaituwa Allah a sama dole ya nemo mai alkur'ani ya faɗa game da haka menene yazo a cikin sunna game da haka me fassarar malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su me ainihin wato abinda malaman farko suka yi ijma'i akai sannan ina ne aka samu sabanin fahimta tsakaninsu game da wannan matsala shi kanshi istiwa'i me ma'anar shi a harshen larabci da sauran kalmomin da suke magana an ka koma littafin al'ulu na zahabi zaka ga irin wannan ne duk malamai haka suke yin magana a ilmanci wa yakunu sahihul aqli wa yakunu sahihal aqli hatta la hatta yufarriqa bainal mushtabihi wala yu'ajjil bil qawl kuma dole ne ya zama mutumin da ke yin magana a cikin ilimi ya zama yana da lafiyayyen hankali mutum ne da ya san ciwon kansa yake da hankali yake da mutunci ya san yadda ake mu'amala ta hankali da mutunci hatta yufarrika bainal mushtabih saboda iya ya iya tantance tsakanin abubuwan da suke kama da juna akwai masail da yawa a cikin ilimi sun yi kama da juna kuma hukuncin su ba ɗaya bane wala yu'ajjil bil qawli kuma dan ya zama bayi da gaggawa wajen magana ɗaya daga cikin siffofin mutane masu hankali gujewa gaggawa a wurin magana yanzu yanzu ya ce kaza daidai ne kaza ba daidai bane wani batacce ne wani zindiki ne kaza cin amana ne kaza ƙarya ne kaza fasikanci ne kaza wajibi ne kaza mustahabbi ne ba tare da ya tsaya ya natsu ba to ba a san malami irin haka wala yamtani min al-istima'i mimman khalafa kuma dan kai ya gaza sauraron wanda ya saba mishi ya daga cikin sufufin masu hankali har ila yau natsuwa ya ji ra'ayin wanda ya saba mai ta yi wanda ya saba mishi na fi shi gaskiya amma wanda yake ba na tsatsai ba bai so ya ji wanda ya saba mishi da ya ji kawai zai kama fada ya fara fitina to ana so ya zama malami yana da fadin kirji yana da fadin hankali da zai ba shi dama ya saurara ya ji maganar wanda ya saba mishi la'alla ya ji wani kuskure nashi a ciki sai ya gyara in ma kuma shi wancan ne akan kuskure ya gyara mai لأن له في ذلك تنبيها على غفلة ربما كانت منه domin a cikin sauraron wanda ya saba maka din nan tayi wanda ya saba maka zai maka tambihi ya faɗakar da kai akan wata mas'ala da ka gafala daga kawofanta baka baka tsinkaye ta ba aw tambihan ala fadlin ma ataqada ala fadli ma ataqada min aswab ko kuma ya ƙara faɗakar da kai akan wani ƙarin hujja akan abin da kake gani daidai ne wa alaihi bulugu ammati juhdihi wal insaf min nafsihi hatta ya'rifa min aina qala ma yaqulu kuma wajibi ne ga duk wanda zai magana a ilimi ya kai matuƙa wajen yin iya ƙoƙari da adalci wa kansa dan ya san duk abin da yake faɗa daga ina wannan magana ke fitowa daga mishkat ne na ilimi ko ko daga aljihun shi ne ko daga sarransa ne ya tantance me yake faɗi qala shafi ya ci gaba da cewa fa idza qasa man lahu alqiyas wa ikhtalafu idan mutane da suke da tantantar su yi magana ilimi sune man lahu alqiyas malamai masana na gaskiya wanda suka cancanci su yi magana ilimi zai kawo mana misalin sunayensu a gaba to idan suka yi magana واختلفوا sai suka samu sabani wasi a kullan an yaqula bi mablagh ijtihadi kowannen sa na da dama ya faɗi magana gurgurdan abinda kokarin shi ya tike ba za a yi mai ta'anniti ko a kyare shi ko a ce bai kyauta ba ko a ce dan me zai saba ma wani walam yasa'ahu a ghairihi ba dole ne sai ya bi wani sa ba fima addahu ilai hajtihadu bayan ga abin da ƙoƙarinsa ya nuna mushi to a wannan wajen babu wanda ya lazimta mai ya aje fahimtarsa da ƙoƙarinsa ya kama na wani wannan shine ma'anar mazhabobi da ake fara maliku yana da yancin malami ne shi ya fahimta ya bi abin da ya fahimta ba dole bane ya bi malaminsa imamu zuhuri imamu shafi'i yana da yancin ya kalli nasoshi ya fahimci abin da ya fahimta in ya fahimci wani abu abin da ya fahimta ya saba wa abin da maliku malamin shi fahimta ba dole bane bi maliku kuma bai kuskure ba haka al-imamu ahmad ba dole bane ya ya bi shafi'i gashi malamin sa ne ba dole bane haka nan haka nan dai imamu al-bukhari yana da yanci ya faɗi magana ta saba wa magana al-imamu ahmad malamin sa imamu muslim yana da yancin ya faɗi magana ta saba wa al-imamu al-bukhari malamin sa duk wannan abu ne sananne a cikin ilimi Ibn al-Qayyim yana da ‘yancin ya faɗi magana ta saba wa Ibn Taymiyyah malaminsa. In dai a duniyar ilimi ake rayuwa, to ba wanda ya taɓa ganin wannan matsayin fitina ko tashin hankali ko damuwa ko cin amana ko cin diddige ko munafurci da irin kalmomin da mu yanzu su ake gani su ne fassarar idan wani ya faɗi magana ya saba wa wani wanda ake ganin bai kamata ya saba mushi. To wannan saboda ba ta farkin ilimi ake yi ba yanzu. tafarkin son zuciya ne da jahilci da rashin sanin ciwon mai ilimi ke ciki Allah ya kyauta malam yace wal ikhtilafu ala wajhayn sabani iri biyu ne fama kana mansusan lam yahilla fihi al ikhtilaf akwai mas'ala wadda take nassi yazo karara yace kaza nassi waje yana amfani da lafazi na usulul fiqh ne an nass shine wanda wato wato abin nan zance wanda bai da wani ta'awili sai zahirinsa to idan irin wannan ne to anan bai halasta wani ya saba kuma a kalli sabanin shi ba wama kana ya tamidu ta'wil Imam Shafi ya ci gaba da cewa ko kuma abin da yake iya daukan fassara aw yudraku qiyasan wanda aka rusko ta hanyar tsinkaye fa dhahaba al-muta'awwilu aw al-qais ila ma'anan ya tamidu sai wani ya tafi zuwa ga ma'ana kaza wa khalafahu ghayruhu wani kuma ya saba mishi lam aqul innahu yudayyiqu alayhi dayqal ikhtilafi fil mansus ni ban ce wato a kuntata mishi yadda za a kuntata ma wancan da ya saba wa abinda nasu ya fara ba wato magana ce kamar kala uku farko akwai abinda bai halasta a kalli sabanin wani akai shine misali yanzu sallah azhar raka'a hudu ce nassi ne wannan a cikin hadisi ko to duk wanda yazo ce shi ya fahimci uku ce wannan ba za a karbi sabanin shi saboda magana ce yake ba ta da mahalli to amma kamar katun da muka rana akan alqur fa'idatuhu na thalathatu qura'in ko mutalaka tarbasa tarbasa bi anfusina thalathatu quru a sai malamai suka kalli yanzu wannan lafazin qur'i din nan yana iya ɗaukan fassarar tsarki yana iya ɗaukan fassarar haila wasu cikin malamai suka goyi bayan fassarar tsarki wasu suka goyi bayan fassarar haila tun cikin sahabbai to kowanne a cikinsu a matsayin shi na malami abin da yi ba abin zargi ba ne kuma ɗayan bai da ‘yancin ya zargi shi shi ma bai da ‘yancin ya zargi ɗayan abin da ya kamata kawai shine kowa ya zama yana yin wannan abin ne tsakanin shi da Allah kuma ya ƙoƙari ya kawo hujjar da zai goyi bayan wannan ya ce amma fa ban ce shi ɗayan wanda ya yi magana ta saɓa wa nasi shi ban ce a yi mishi irin wannan mu'amala ba wato wanda ya yi magana ta saɓa wa nasi ƙarara shi ba za a yi mishi mu'amala ta, ta, mujamala ba za a yi ƙoƙari a nusar da shi gaskiya wannan duka magana imamu shafi'i shi da malayin ɗauko mana قال أبو عمر ابن عبد يكي تشوا قد أتى الشافعي رحمه الله في هذا الباب بما فيه كفاية للي شافعي كاو مغانا ودا تجيا أنا وجم وشفاء كما يا ورك وهذا باب يتسع فيه القول جدا مغانا أكن ساباني لدى أكي معاملان تسا magana ce wata take tana da tana da fa'i ko kan da karna fi minhu ma fi kifaya shi malam muna ganin malai ce muna ganin mu ambaci abin da ya isa nan وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من اجتهاد الرأي والقول بالقياس على الأصول عند عدمها ما يطول ذكره yace kuma kaga tun daga zamanin sahabbai an samu kokari da suka yi sun faɗi maganganu na ijtihadi sun yi kiyasi bisa ka'idojin ilimi abinda yana da yawa in ka ce zaka ambata in ka koma cikin tafai zaka ganshi da yawa mun sha ambata da tafai wanda suke sune manazarta inda ake samun maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai da ra'ayoyinsu da fatoyinsu da kuma musannaf na Abdurrazzaq musannaf na Ibn Abi Shayba motsa ta Imam Malik abin nan al-Muhalla ta Ibn Hazm al-Mughni na Ibn Qudama littafin abin nan wato Baihaqi as-Sunan al-Kubra bin Ibn Abdul Barri at-Tamhid lima fi al-Muwatta min al-Ma'ani wal Asanid da tafairin Fathul Bari duk waɗannan mutawwalat din za ka samu zankama suke da maganganu da fatoyin sahabbai da tabi'ai wasu tara min huma ya fi fi kitabi na haza insha Allah ta'ala ya ce za mu ma kawo maka wasu anan da za su ishe ka wa min man hufiza anhu annahu qala wa afta mujtahidan ra'ayahu wa qayisan ala al-usuli fi ma lam yajid fihi nassan min at-tabi'ina yace daga cikin waɗanda aka ruwaito labarin cewa sun ba da fatawa sun yi ijtihadi sun yi iya ƙoƙarinsu sun gina maganganunsu akan ƙa'idoji na usul fiqi cikin tabi'ai akwai waɗannan masu zuwa kar manta ibnu abdulbari a lokacin da yake rayuwa din nan tayu shi sai ba wannan babin muhimmanci a lokacin da suke rayuwa wannan mas'ala ta daga cikin qadaya ar-rahina contemporary issues da ake rigima akan su saboda wannan wannan malamin zamanin sa ɗaya da ibnu hazmi mun faɗa baya ibn hazmin yana daga cikin wanda suke championin din cewa ba wani abu mai suna kiyasi ba su yadda ba yana da wannan ra'ayin kuma yana yana promoting din ra'ayi su kuma su ibn abdul a ɗayan bangaren su kuma suna gana ba magana ce da za a karba ba wannan saboda haka zaka ga shi sa wata kila yake fada da zance akan halastin kiyasi amma bisa kaidojin shari'a sanannu kamar ka ce wato yana yin raddi ne cikin natsuwa ga wancan aboki nashi wanda suke rayuwa gari daya kuma suke mutunta juna shine ibnu hazmin Allah ya gafarta musu gaba daya so da shine anan zai kawo maka hatta sunayen malamai cikin tabi'ai da atba'u tabi'ina wanda ya tabbata a tarihanta cewa suna yin kiyasi suna kafa hujja da shi suna ijtihadi so da ka bai da ra'ayi wani daga baya ce ƙarya ne babu kiyasi daga cikin su yace fa min ahli madina ya fara da madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo sunan malamai irin su sa'idu bin al-musayyib akhirul mutaqaddimin da ake cewa babban tabi'i din na mutumin garin madina sai dan musayyib ya rusu shekara ta 94 bayan hijira wa Sulaiman ibn Yasarin da Abu Ayyub Sulaiman ibn Yasarin bararran bawa ne a gidan Maimuna manzon matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rusu shekara ta 107 bayan hijira wal Qasim ibn Muhammad da jikan sai na Bakar al Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar as-Siddiq shekara ɗaya suka rusu shi da Sulaiman dan Yasar 107 shi ma malami ne cikin fuqahul Madina as-sab'a wa Salim ibn Abdullah ibn Umar da Salim ɗaya daga cikin manyan malamai shi ma cikin tabi'ai cikin fuqahul madina salim ibn abdullahi ibn umar shi kuma jikan abdullahi dan umar ne jikan sayyidina umar ne afwan ya rasu a shekara ta 106 bayan hijira wa ubaidillahi ibn utbata ibn ubaidillahi ibn abdullahi ibn utbata ibn mas'ud shi kuma jikan Abdullahi dan Mas'ud ne ko kace tattaba kunnan shi Ubaidillahi ibn Abdullahi ibn Utba kaga jikan Utba ne to Utba shi kuma dan gidan Abdullahi dan Mas'ud ne kenan wannan tattaba kunna ne kenan ko grand grandchild ne na Abdullahi dan Mas'ud ya rasu shekara ta 98 bayan hijira wa Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf shi kuma kaga jikan dan gida Abdurrahman dan Auf babban malamin nan Abu Salama dan Abdurrahman shi ma ya rasu shekara ta 98 ne babban malami ne cikin alƙalan Madina shekarar shi 48 yana alƙalanci a garin Madina wa Kharija ibn Zaid da Kharija ibn Zaid ibn Thabit kano da waɗannan duka ƴaƴa ne da jikokin sahabbai Kharija to dan Zaid dan Thabit wanda shi kuma ya rasu shekara 99 bayan hijira wa Abubakar ibn Abdurrahman ibn Amr ibn Hazm kenan shi ma babban malami wa Urwa ibn Zubair da Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam shi kuma kamar da aka sani urwa babban malami cikin ɗaliban aisha urwa ya rasu shekara ɗaya suka rasu shida sa'idu ɗan musayyib shekara ta casa'in da hudu bayan hijira wa aban ibnu uthman da aban ibnu uthman ibn affan ɗan gidan sayyidina uthman shi ma wa ibnu shihabin da muhammad ibn ibn muslim ibn shihab az-zuhri wa abu zinad wa rabi'a rabi'atu ibn abi abdurrahman wa malik da imam malik yanzu kuma ya gangaro kan atba'u tabi'ina domin su rabi'a da maliku waɗannan suna cikin atba'u tabi'ina ne su wa ashabuhu maliku da ɗaliban makarantar shi duk sun tafi akan wannan ka'ida wa abdul aziz ibn abi salama da abdul aziz dan gida abu salama din can wa ibn abi zaibin da ibn abi zaibin duka waɗannan malamai ne mutanen ƙasar madina wa min ahli makkah wal yaman da gaske mutanen makka da yaman kuma akwai ata ata ibn abi rabah a tsayar shekara ta 114 ne bayan hijira wa mujahid da mujahid ibnu jabr al-makki ɗaya daga cikin manyan ɗaliban makarantar ibnu abbas shi kuma rasuwarsa shekara ta 104 bayan hijira wa tawus da tawus ibnu kaisar babban malamin nan shi kuma shekara ta 106 wa ikrima da ikrima al-barbari ikrima ibnu abdullahi al-barbari shi ma maula ne ga ibnu abbas kamar da aka sani ya rasu shekara ta 105 bayan hijira wa amr ibn dinar da amr dan dinar al-makki ɗaya daga cikin manyan ɗalibai ibn Abbas da suka mori ilimin ibn Abbas ya ya rasu shi 126 wa ibn Jurayz da Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayjin ya rasu shekara 150 babban malami wa Yahya ibn Abi Kathir Yahya ibn Salih kenan ibn Salih ibn Mutawakkil wanda aka sani da suna Yahya ibn Abi Kathir wanda shi kuma ya rasu ne ƙarshen shekara ta ƙarshe ta daular Banu Umayya 132 wa ma'amar ibn rashid ya fara kawo mutanen yaman da ya ce mutanen makka da yaman sai kuma ma'amar ibn rashid ne sana'ani ai an san shi ko babban malami ma'amar ibn rashid a sana'ani daga cikin manya-manyan malaman hadisi wa sa'id ibn salim wa ibn uyayna abdul abdul sufyan ibn uyayna shi ya rasu shekara 198 shekara da ya rasu kenan wa muslim ibn khalid az-zanji muslim ibn khalid zanji malamin shafi'i ne wa shafi'i da imamu shafi'i shi kansa imamu shafi'i ya rasu shekara ta 204 bayan hijira waɗannan suna cikin ahlul makka wal yaman wa min ahlul kufa daga cikin mutanen kufa kuma akwai alqama alqama ibn qais al-lakhmi alqama ibn qais al-lakhmi mukhadrani wato ya rayu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye amma bai game da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta 61 bayan hijira alkama babban malami ne wal aswad waɗanda duka ɗaliban makaranta ibnu mas'udin ne da abu abu sal ash'ari wa abida wannan mukabbar ne abida abidata abidatu as-salmani mashhurin malami shi ma muhaddarani ne shi ma ya rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wato wa shuraihu lil qadi shuraihu al qadi mashahurin alƙalin nan da sayyidina Umar ya nada shi alƙalanci ya tura shi ƙasar Iraki ya rasu shi Shuraihu a shekara ta 78 bayan hijira sai a Masruq Masruq ibn al-Ajda al-Wadi'i Masruq ya rasu a shekara ta a shekara ta bin nan ina ga ba na manta ba 62 dan shi ma ya mutu da wuri ne kuma Sha'abi Amir ibn Shurahil al-Sha'abi wanda shi kuma ya rasu ne ala ra'asil mi'a shekara ta 100 daidai wa ibrahimun nakhai da ibrahimun nakhai wa sa'id ibn jubair da sa'id ibn jubair karshen wanda bin nan hajjaji ya kashe din wal harith al ukali harith ibn yazid al ukali al kufi wal hakam ibn utayba wa hammad ibn abi sulaiman malamin abu hanifa din hammad ibn abi sulaiman ya rushe ka ta 141 wa abu hanifata da kuma abu hanifa shi kuma rushe ka ta 150 wa ashabuhu da ɗalibansa sai ka fara tunanin su zufar su alhassan muhammad ibn hassan shebani su abu yusuf alqadi su hammadu ɗan abu hanifata wanda ya mishi ne suna ma wancan malamin nashi malamin shi hammad ɗan abu sulaiman yana kuma da ɗa hammadu ɗan abu hanifa waɗannan su ne manya cikin ashabu wa thauri da sufiyan ibn sa'id ne thauri wal hasan ibn salih وابن المبارك ده شيخ الإسلام ابن المبارك وسائر فقهاء الكوفيين da sauran malaman ƙasar Kufa waɗannan duka mafi yawansu alhamdulillah mun karanta tarihinsu ko dai a cikin littafinmu na al'ibar ko a wani wuri cikin littafin da muka karanta duk ɗalibai da muke kato da su za su iya mutaba'a su koma littattafan su duba wa min ahlil basarati da kuma malaman ƙasar basara irin su ware irin su alhassan alhassan ibn abil hassan ya rasu 150 afon 101 wabin sirin da muhammad ibn sirin lokaci guda suka rasu wakar za a an huma wa an sha'abi amma da alhassan da ibn sirin da kuma sha'abi su daga gare su an samu zammul kiyasi kaga adalcin magana yana ƙoƙarin fa ya tabbatar da akwai kiyasi ne ya kawo ya ta kawo haido kan wasu waɗanda duk da sun yi kiyasin amma an ruwaito daga gare su mun karanta a baya su suna Allah wadare suna alatir da kiyasi amma sai duk da haka sai da ya kawo duk da kaga wannan yanzu ba ta goyon bayan abin da shi yake fara amma adalci na ilimi ne saboda haka sai ya ce wa ma'anahu indana amma a wurinmu waɗannan malaman sun zargi kiyasi ko mun samu wa aikace suna aiki da kiyasi saboda haka muna gani a wurin mu abin da suke nufi qiyasun ala ghairi aslin suna nufin abin zargin da suke faɗa shine kiyasi wanda ba a gina shi a bisa ka'ida ilimi ba li Allah ya tanaqada ma jaa an saboda in ba mu ce haka ba to maganar da muka ɗauko daga gare su akwai tikka da warwara sun zargi kiyasi wata rana kuma sun yi aiki a aikace da kiyasi sau da ka dole a neman mu maganar wani mahalli na fassara wa jabiru ibn zaidin abu sha'asa da kuma jabir ibn zaid abu sha'asa ɗaya daga cikin a'immatul tafsir kenan a ƙasar basara ya rasu shekara ta 93 ne bayan hijira wa iyas ibn muawiya al-muzani da babban alƙalin na alƙali dan alƙali iyas ibn muawiyata al-muzani wa usmana al-batti da usman ibn suleiman al-batti وعبيد الله بن الحسن وسوار القادي سوار ابن عبد الله بن قدامة القادي duk waɗannan suna cikin manyan malaman ƙasar Basra wa min ahli Sham daga cikin mutanen Sham kuma akwai Makhul shi ma yana kiyasi wa Musa ibn Isma'ila wa Sulaiman ibn Musa afwan wa Sa'id ibn Abdul Aziz wal Auza'i wa Yazid ibn Jabir duk waɗannan suna ciki wa min ahli Misr malaman ƙasar misra kuma akwai yazid ibn abi habib yazid ibn abi habiba al-azdi ya rasu shika ta 128 wa amr ibn al-harith da amr ibn al-harith ibn yaqub wal layth ibn sa'd da imam al-layth ibn sa'd al-misri wa abdullah ibn wahab da abdullah ibn wahab al-misri thumma sa'iru ashabi malik da sauran ɗaliban makarantar maliku mutanen misra irin suwa ne yace ibn al-qasim wa ashhabu wabin abdul hakami wa asbahu waɗannan ɗaliban maliku ne da suka je suka katu a gunsa daga ƙasar misra suka je ƙasar madina suka katu a gunsa suka dawo suka zama malamai wa ashabu shafi'i da ɗaliban makarantar imamu shafi'i wanda suka gaji karantarwarsa irin su ne ce almuzani irin su almuzani shine isma'il ibnu yahaya almisri wal buwaiti da yusuf ibnu yahaya albuwaiti wanda ya rasu a shekara ta 231 boye tsaya daga cikin manyan ɗaliban makarantar imamu ash-shafi wa harmala da harmala ibn yahya wa rabi' da ar-rabi' ibn sulaiman al-muradi wanda muka ambata ranar shafi yana cewa da zan iya da na tsaga kanka na zuba maka ilimi na na mayar na rufe duk waɗannan suna cikin manyan ɗaliban shafi'i waɗanda kuma sun ci gaba da karantarwa a manhajinsa kuma suna yin kiyasi wa min ahli bagdad wa ghayruhum min al-fuqaha wa ghayrihim min al-fuqaha yace kuma ga mutanen ƙasar bagada da su ma da wasu su cikin malaman fiqh kamar su ne kamar Abu Thawrin Abu Thawrin al-Baghdadi wa Isaac ibn Rawiya da malam Isaac ibn Rawiya wa Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam da malam al-Qasim ibn Sallam Abu Ubayd wa Abu Ja'far al-Tabari al-Imam Abu Ja'far al-Tabari sahib tafsir wa tulifa fihi an Ahmad ibn Hanbal rahimahullah an yi sabani game da shi Imam Ahmad ibn Hanbal yana fatawa da kiyasi ko baya yi shi mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal mazhabi ne da yake yawan wato dogaro da hadisai fatawoyinsa mafi yawa mun ji a baya suna dogara ne da hadisai in bai da hadisi to yakan kame daga fatawa so shi saka ji ya ce an yi sabani to kuma an samu dan an samu kuma tsillin tsillin inda yayi kiyasa da haka sai wasu ke ganin wannan kiyasoshin ba su kai a danganta mishi mazhabin cewa yana kiyasi ba wasu kuma suna ganin hakan ya kai shi zaka ji ya ce waqtulifa fihi an Ahmad ibn Hanbal wa qad jaa anhu mansusan ibahatu jihadir ra'yi wal qiyas ala al usuli fi nazilati tanzil yace amma dai an samo daga gare shi mansusan qarara ya fadi cewa ya halasta ayi kokari a binciko hukunci a bisa ka'idojin ilimi idan wata mas'ala ta faru to abinda Ahmad dan Hanbali yake kyama shine yin hukunce-hukunce akan masail iftiradiyya irin abinda hanafawa suke a kirkiri mas'ala sai a ce to me hukuncinta to shi wannan ne bai yarda da shi ba a cikin kiyasi amma idan aka samu mas'ala nazila ta faru to wannan wannan wannan lokacin to ya halasta alal misali za a zo a ce shi alga ta malame hukuncin kaza to in abin ya faru zai hukunci amma bai faru da shi a bari sai ya faru wani mutum ya ce wai akuya ce aka haifa ta sha nonon kare shi yanzu ya halasta a ci wannan akuya ce kuna da akuyan ne a gidanku za ka laye da ita ne a to ka bar wannan magana ba ruwan ka kawai ka je ka cigaba da sabgaka ka bari sai ran da aka samu wata akuya ta samu wannan matsalar sai a zuwa yi magana kamar ka zo gaba alƙali ne babu wani laifi kawai ka zo kai filin wani case wanda kawai case din is fictitious ka ce alƙali ya maka hukunci akai in yi hukunci suwa zai kama ya ci taronsu ko ya ɗaure su ko ya ce ya yi akwintin ɗinsu babu su na fata mun gani malin ya sake cewa wa'ala zalika kanal ulama'u qadiman wa hadithan inda ma yanzilu bihim haka malamai suka gudana tun da can da kuma daga baya isan da mas'ala ta zo musu walam yazalu ala ijadatul qiyasi malamai basu gushe ba suna halasta cewa za a yi qiyasi حتى حدث إبراهيم بن سيار النظام وقوم من المؤتزلة سلقوا طريقه في نفي الكياس هذا ذاك سامو wannan mutumin yazo mai suna Ibrahim ibn Sayyar an-Nadham Ibrahim an-Nadham malamin mu'tazila da wasu mutane cikin mu'tazilawa da suka bi tafarkin sa suka zo suka ce babu wani abu mai suna kiyasi kaji wanda suka fara yin magana wal ijtihad fil ahkam suka ce basu yadda da yin ijtihadi ba wa khalafu ma mada alaihi salaf suka saba wa abinda magabata suka gudana wa mimman taba an-nazamu ala zalika daga cikin waɗanda suka bi nazam akan wannan tunani nashi akwai Ja'far ibn Harb al-Hamdani malamin Mu'tazila ne shi wa Ja'far ibn Mubashshir al-Thaqafi ken waɗannan duka sun rayu ne a ƙarni na uku wancan na farko ya rashi ka ta 236 shi Ja'far ibn Harb Jafar ibn Bashir kuma 234 kusan lokaci guda suka rayu. Wa Muhammad ibn Abdullah al-Iskafi wa ula'i duk waɗannan mu'tazila, ɗan mu'tazila ne a immatun fil itizali inda muntahili. Shugabanni ne a addinin mu'tazilanci ga waɗanda ke bin mu'tazilanci sun san haka kuma suna girmama su. Wa taba'ahu har ila yau kuma wasu suka sake bin waɗancan akan ra'ayin ture kiyasi. min ahlus sunna daga cikin malaman ahlus sunna sai aka samu wanda suka samu zamiya suka sake bin wannan tafarki ala nafil qiyas fil ahkam wane ne shi Dawud ibn Ali ibn Khalaf al-Asbahani Dawud ibn Zahiri da ake cewa shi ma ya bi su ولكنه أثبت بزعمه الدليل وهو نوع واحد من القياس سيدي شيا أتشي وسا يا يد إذن أكوي دليلي لذا أكف مغانا دشي wato irin kiyasi wanda ake cewa kiyasu da illa kenan to ya yadda da irin wannan ariyawarsa yace wa huwa nau'un wahid min al-qiyas inda ya yadda da wannan ya yadda da kiyasi wa sanazkuruhu insha Allah ta'ala wa daudu غير مخالف للجماعة وأهل السنة في الاعتقاد والحكم بأخبار الآهات يتي أما كياي داود ابن علي ابن خلف الأصبهاني ضد يا بي ام معتزله akan kore kiyasi amma bai saba wa ahlus sunna ba akan aqida bai saba musu akan yin hukunci da hadisai waɗanda suke ahad yayin da su kuma mu'tazila duk suna yin wannan وذكر أبو القاسم عبيد الله بن عمر في كتاب القياس من كتابه في في الأصول يتي أبو القاسم عبيد الله بن عمر يا أنبتا أتكل التافن سدي ربوتا بسنا كتاب القياس اللي يكي مغانا أكام أصول يتي ما علمت أن أحدا من البصريين ولا غيرهم ممن له نباحة سبق إبراهيم النزام إلى القول بنفي القياس والاجتهاد يتي بنصن ونتكما لمن قصب بصرا ko malaman wasu garuruwan daban daga cikin waɗanda Allah ya ba su faɗa kuwa a ilimi aka san su da ilimi ban san wani wanda ya rigayi nazza zuwa ga kore kiyasi da ijtihadi ba walam yaltafit ilaihi al-jumhur daukacin malamai ba su tsaya sun kalli maganar shin nan ba sun yi watsi da ita wa qad khalafahu fi dhalika abul hudhayl wa qama'ahu fihi wa raddahu alaihi huwa wasabu lokacin da ya kawo wannan magana akwai abul hudhayl sun yi muƙabala ya ƙure shi ya tunkuɗe zancensa da shi da mutanensa. Kala ya ce wa kana bishir bin mu'tamir shekul bagadadiyi na wa ra'isuhum min ashaddin nasi nusratan lil qiyasi wa ijtihadin ra'yi fil ahkami huwa wa ashabu wa huwa wa kana huwa wa abul hudayl ka annahuma yantiqani fi dhalika bi lisanin wahid yace akwai kuma malam bishir bin mu'tamir babban malamin kasar bagadaza jagoran mutane a wannan lokacin yana daga cikin da suka fi kowa tsanani wajen kokarin kafa hujja da goyen bayan mas'alar ijtihadi da kuma wato qiyasi yace kuma zaka ga shi da Abul Huzayl in suna magana kamar suna magana da halshe guda ɗaya ne qala Abu Umar ibn Abdul Bar yace Bishr ibn Mu't waɗannan fa duka su ma mu'tazilawa ne Bishr ibn Mu'tamir wa Abul Huzayl min ru'asa'il mu'tazila wa ahli al-kalam malamai ne daga cikin mu'tazilawa ɗan ilmul kalam وأما بشر بن غياس المريسي ومن أصحاب أبي حنيفة المغرقين في الكياس الناصرين له الدائنين إليه يتي أما بشر ابن غياس المريسي ونن دي سامة مطلع إن يتي تونا ينا تكين ألبا مكتا أبو حنيفة wanda suke almughraqina fil qiyas wanda su kuma sun zurfafa sun yi kai nisa sun yi nutso a cikin haka qiyasi annasirina lahu wanda suke kode shi su kuma suna kokarin promoting din kiyasi adda'inina bihi wanda suke yi wa Allah bauta shine adda'ini yadinuna bihi addinin su na yan kiyasi walakinahu mubtadi'un aidan amma bishrul ibn ghiyas dan bid'a ne kamar yadda aka sani qa'ilun bil makhluqi wanda ke cewa qur'ani halitta ne har ma aka kashe shi akan haka wasair ahlul sunnati wa ahlul ilmi alama zakartu laka illa anna minhum man la yara alqawla bidhalika illa inda nuzulin nazila ce amma duka sauran malamai duka suna ganin halaccin yin kiyasi sai dai suka inda suka bambanta akwai wanda yake ganin bai kamata a saki jiki ai ta yin kiyasi ba sai dai inda nazila in wani abu sabo ya bujiro ومنهم من أجاز الجواب فيما لم يأتي بعد akwai kuma wanda yake ganin ya halasta a yi ba da amsa akan abin da bai riga ya faru ɗin ba wa hum aktsaru a immati taqwa su ne mafi yawan limamai wa billahi tawfiq fatwa ko su ne mafi yawan malaman fatawa mafi yawan malaman fatawa suna ganin halascin ba da amsa akan mas'ala wadda bata riga ta zo ba yace wa billahi tawfiq to kaji kurasa maganarsa sai ce wa kana abu huraira ta yaqulu sai na wurin yana cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man afta bi ghairi ilmin kana ithmuhu ala man aftahu man uftiya bi ghairi ilmin afwan wanda ya tambaya sai aka ba shi amsa ba da ilimi ba kaje ka tambayi wani jahili sai baka amsa ba da ilimi ba kana ismuhu ala man aftahu zunubin shi yana kan wanda ya bashi fatawa ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه wanda kuma ya bawa dan uwan shi shawara akasin abin da ya san gaskiya ne to yayi ha'inci idan mutum yayi fatawa ya tambaya sai aka bashi amsa bai bada amsa sai ya zama bai san abin ba amma sai ya bashi amsa da jahilci to duk abin da yaje na katobara to zunubin yana kan malamin Allah sa mun gane malamin shi ke daukan al'isim tunda kai kaje ka bada abin nan wato wato amsa mara kyau ku kamar da annabi ya ce fadallu wa adallu dama shi a cikin bata yake tunda zahiri ne wa adallu kuma yanzu ya batar da wani ya sa shi a cikin sabgar shi to bangare na biyu kuma shine mutumin da zai tambaye ka shawara sai ka bashi shawara sabanin abin da ka sani gaskiya irin yadda mutane suke cewa na faɗa mai abin da ran shi yake so ne tunda na ga abin da ya karkata zuwa gare shi kaza ka mutane suke cewa yanzu in ga an tambaye shawara kawai sai su lura mai tambayan mai neman shawaran ina ya karkata kawai sai su kara mushi sai su empowering din shi a wannan makarkatar na shi suna mashi cewa ai abin da yake aka shi ne daidai to wannan ha'inci shi ko mai bada shawara ana so ya zama amintacce kamar da hadisin Tirmidhi yake cewa al-mustasharu mu'tamanu annabi ce duk wanda ya haka faqad khanahu ya haici dan uwan shi wannan hadisi ne a Hassan Sayyid al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi wani bin abbasin kala man afta bi futiya wa huwa ya'mi anha kana ismuha alai duk wanda wato ya bada fatawa wa huwa ya'ma yana da makanta yana da yana da rashin ido akanta kana ismuha alai duk zunubin da aka je aka yi da sunan wannan fatawa to yana kan shi duk laifin da aka je aka aikata da sunan wannan fatawa to yana kansa to duba kaga irin yawan fatoyin da mutane suke barawa a yanzu na jahilci wa ma akthara wa ibn mas'udin qala ibn mas'udin yana cewa la yaqulanna ahadukum inni ara wa inni akhaf da ma yuribuka ila ma la yuribuka kada ɗayan ku ya dinga magana ilimi yana cewa ina ganin amma fa ina jin tsoro ina ganin kaza amma ina jin tsoron da tabbatar da shi to yana cewa ba yi da tabbaci akan abin da yake kira wannan irin fatawar to ka batta kawai da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abin da yake sama kokonto zuwa wanda baka da kokonto akan shi karka je ka dinga faɗan magana irin wannan wa qala ibn umar ibn umar yana cewa yuridu haula'i an yaj'alu zuhurana jisran ila jahannama masu takura mana cewa dole sai mun ba su amsa abin da muka sani da wanda ma ba mu sani ba waɗannan suna so mu mu zama mu ne gada da za su taka su tsallaka jahannama kai malami da kake fatawa babu ilimi to kai ne kake cikin matsala fiye da wanda ake tambaya wanda yake neman fatawa da haka zaka iya zama gada ta wuta Allah ya tsare mu malam yace albabul khamsuna babi na biyar nuqtatun yustadallu biha ala isti'mali umum al-khitab fi sunan wal kitab wa ala ibahati tarki zahiri zahirul umum lil itibari bil usul har yanzu dai yana yin reshi ne akan waccan magana yace ga wata nukta latifa wato wasu ababan wasu abubuwa masu ban sha'awa wani istinbati mai ban sha'awa da zai nuna maka cewa ana aiki da umumul khitab zance wanda yake umumi a cikin hadisi ko littafin Allah ana aiki da shi sannan kuma ya halasta a aje zahirin wannan umumi a yi aiki da wasu ƙa'idoji sanannu a ilimi. Zai buga misalai da hadisai ne. Ya ce, Ana bi horairata, ƙala ƙala Rasulullah, ƙala kharajar Rasulullah sallallahu Alaihi Sallama, wa ala Ubayyin ibn Ka'abin wa hoyu salli, fa ƙala Rasulullah sallallahu Alaihi Sallama ya Ubay, faltafata ilaihi, wa lam yujibu, wa salla wa khafafa thumman sarafa ila Rasulullah sallama, fa ƙala ya Rasulullah, قال يا أبي ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك قال يا رسول الله كنت أسلي قال أفلم تجد فيما أوهي إلي أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يهيكم قال بلى يا رسول الله ولا أعود إن شاء الله تعالى فقلنا حديثي ne wanda asalin shi yana cikin sunan al-Imam at-Tirmidhi hakanan Nasa'i a cikin As-Sunan al-Kubra ya rawaito shi da Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadinsa da wasu wurare malam yake cewa an abi hurairata daga sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yadda kale yace kala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam manzo Allah yace manzo Allah ya fito kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi ya fito ala ubay ibn ka'ab wa huwa yusalli ya fito daga dare sai ya samu ubay dan ka'ab yana sallah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace ya ubay ya kai ubayyu faltafata ilaihi wa lam yujib sai ya dan waiga sai bai amsa ba saboda yana yana sallah wa salla sai ya karasa sallar shi wa khaffafa ya takaita ta yayi marmaza ya gama thumman sarafa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan ya tashi ya jigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace ya ubayyu haba ubayyu ma aka an tujibani izda'utuka me ya naka bani amsa da na kira ka amsa min da na kira ka fa qala sai ya ce ya rasulullah ya manzo Allah kuntu usalli na kasance ina sallah ne qala sai ya ce afalam tajid fi ma au hallahu ilayya kai ashe ba karanta fadin Allah istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharu ya allazina mustajibu lillahi buka san haka ba qala bala ya rasulullah yace tabbas na sani wala a'udu insha Allah ta'ala amma ba zan sake yin wannan irin magana ba insha Allah ba zan sake irin wannan abin da nayi ba abin da yake so nuna mana anan shi yanzu kaga wannan zancen na istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum umumi akan komai duk annabin ya kira a amsa ko me kake to sannan kuma shi ubayyu sai ya fahimci watin banda lokacin sallah asalin fahimta shike kaga ya ware sallah saboda zahirin abin da yake fahimta shine sallah wata hala ce khassa da ba a yin magana da koma wane ne sai an gama ta fahimtar sa kenan ko sai annabi Allah musu cewa wannan fahimtar ba daidai bace ya dauko wancan asalin na asalin amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan da abin da kake shine abin da yake mana isharar cewa idan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza ma ya ya gyara ma ubayyu fahimtar sa game da wannan duk yake malamai sai maganganu masu zarfi akai cewa sallar ta yi ta zama sallah ce ta nafila shi yasa ma har ya zama ba tare suke yi ba domin sallan farilla ce tare suke annabi shine liman wannan kuma shine mamu saboda haka annabi ya fito ne sallallahu alaihi wasallam watakila da daddare yadda ya saba fitowa yana ran gadi yana duba ra'aya dinsa shi kuma wannan ubayyu alaramma ne ya saba kwana masallaci yana ta sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi saboda haka yanzu magana shine sallan nafila da yake yi mustahabbi ce amma amsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne saboda haka wancan wajibi yana sama da wannan mustahabbi kaga an ɗauki wata ƙa'ida amma an ɗora ta akan wata hala khasa muna wannan shine aikin ƙiyasi da ake cewa na fata mun gani ya ƙara kawo misali an abisin an abisa idin ibn al-mu'alla qala kuntu usalli fa marra bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma dhakara nahwa al-qissati al-marwiyyati an ubay wannan kuma yana cikin ma bukhari sai bukhari a cikin bin nan dinsa littafinsa da al-imamu abu dawud ya rawaito shi Abu Sa'id yake cewa na kasance ina sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce sai ya kiraye ni sai ban amsa ba sai na gama sai na bi sawun shi sai ya ce ai da na kira kai kamata ka amsa irin kissar Ubayy warwaya an ibn Mas'ud annahu jaa yawmul jumu'a wan nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fa sami'ahu yaqulu ijlisu fajalasa bi babil masjidi fara'u nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ta'ala ya Abdullah ibn Mas'ud ya haka nan arwayo daga Abdullah ibn Mas'ud wata rana ya shigo ya go masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zauna ku zauna sai ya aiki da wannan umumin an ce duka a zauna kawai a inda yaji wannan magana kawai sai ya samu riyar zauna bai matsa ba bai ta bai ƙara ko taki da ba kawai sai ya zauna inda yake saboda wato abin nan tajridul mutaba'a yana so ya tsantsanta biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya ya Abdullah ibn Mas'ud ta'al kai ka zo baka cikin wanda nake nufin ku zauna kaga yanzu an samu wato wata hala da aka iya cire ta daga asali wani ya daga cikin ka'idojin usul iya cire wani yanayi daga asali yana so ya nuna mana aikace magabata fa suna yi ne kamar na ambata saboda mas'ala ce wadda a zamanin da suke rayuwa ta yi kamari kuma za ka ga har yanzu akwai mutane da suke irin wannan abin nan ɗin yi wa nasoshi irin wannan cin ƙwan makauniya mutum ya ɗauki nasi ƙwaya ɗaya riƙe shi ya watsi da sauran ai ta fitina da shi kuma ba haka ilimi ya ce ba haka yake a cikin ilimi ba hatta inda ya je karanta inda za ka je ka duba za ga ba haka ba kuma ai ta rigima da shi ai ta fitina ai ta tashin hankali shi sa kamar da ke ga wasu 'yan uwajiya akwai masail da dama da yanzu ake fitina a kansu a cikin al'umma an fi shekara talatin arba'in ana fitina a kansu inda mutane manhajin ilimi suke bi ba za ka taɓa jin su a cikin wannan fitinar ba shi za ga duk da fitinar akwai waɗanda ba sa shiga cikin fitinar saboda manhajin ilimi suke bi yanzu mala bakar gumi allah ya gafarta mishi wace irin rigima ce ba da shi ba akan akan mas'aloli na tauhidi mas'aloli na shirka da ya ta kawowa amma ba za ka taɓa jin rigima yana rigima da wani akan masail ijtihadiyya har ya mutu sakin hannu yake amma ba za ka taɓa jin yana masu runguma hannu raddi ba saboda wannan masail ne ijtihadiyya a cikin fiqh ko mun gane da haka ba muhallin rigima bane in shi ya gamsu haka zai to wannan ba lazumin shi sai yayi fitina da wani akai ba saboda ba mas'ala ce ta fitina ba ta rigima tsakankanin wato tauhidi da shirka ko sunna da bid'a a mas'ala ce ta fiqhu kuma malaman fiqhu akwai masu wannan maganar da ya dauka kamar da wanda suka dauki wancan akwai ɗayan in an zo in an zo ana tattauna ta ya ilmance to nan ne idan kana da ilimin tarjihi sai ka ce kaza shi yafi inganci nan ma ba tare da fitina ba misali ne kai wannan to ibnu mas'udin sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi zo sai ya zo sai ya zauna a inda a inda ake so ya zauna dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aiki kenan da kaida ta ta cire wani abu daga cikin umumin nasi tana ganin bari mu saurara a tun da lokaci ya kure insha Allah sai mu tashi a nasi na gaba da zai kawo a darasin mu mai zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله